أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصيكم به لعلكم تعقلون ومن جرى kafiran makka annabi ya kira su ya gaya musu su daina haramta abubuwan da Allah bai haramta ba su daina halatta abubuwan da Allah bai halatta ba in suna son su san menene Allah ya haramta menene Allah ya halatta su tattaro su zo su ji a bakinka ya rasulallahi kul gaya musu ta'alau ku taho malam ta'ala wanda yake ta sama ne ya kirawo wanda yake ƙasa kaɗan kaɗago kaɗago shi ne ta'al sai kuma aka yi amfani da shi ko ina ko da na sama suke kira sai ka ce masa ta'al ta'alau ku tattaro ku taho atlu ma harrama rabbukum alaikum yanzu zan karanta muku abubuwan da ubangijinku ya haramta muku wato ku yanka sosai da wuka ba da irin sigagiya da kuke yi na da ba izini ba atlu zan karanta muku ma harrama rabbukum alaikum na farko Allah tushriku bihi shay'a Allah ya hana ku tsabi daga yau ku fita daga bautan dodanni ku kwadaita Allah Allah baya so a hada shi da wani abu Allah tushriku bihi shay'a shirku iri uku ne shirkun jali shirkun khafi shirkun akhfa wato akwai shirku wanda yake mukabara da Islam shine tsafi bayyananne bautan dodo bautan dodon nan ko ya zama wani wani itace ne ko wata dabba ko wani abu dai ko wani sassaƙaƙe ko wani ƙerarre mai shi dama sunansa kafiri ne in ka tambaye zai ta shi mai tsafi ne to wannan shi ake shirkun jaliyun yana muƙabala da islam wanda yake cikinsa baya cikin musulunci akwai kuma shirkun khafiyun shirku ɓoyayye shi kuwa baya hana musulunci amma yana hana ƙarfin imani za ka ji qur'ani ya ce wa Allah ka tawakkalu in kuntum mu'minin wa Allah ka tawakkalu in kuntum mu'minin in dai kai mai imani na gaske to ka dogara da Allah to irin wannan kawai mutumin da ya dogara da dukiyarsa ko da aikinsa na gwamnati ko da aikin dan uwansa ko da gonarsa ko da rumbunsa ko da wani abu ya dogara da wani abu dai ba da Allah ba to yana da shirku amma shirkun kafiyun shirku ne koyayye baya hana musulunci yana hana karfin imani ne mai shi imaninsa ba yawa amma yana da imani kamar misalin yanzu mutum ya je neman ko aiki ko aure wani ya fito a fili ce in dai ina da hannu ciki wani ba za a bashi ba a ba to kana da hannu to shikenan dai ina da hannu ba za a bashi ba ko aure ko aiki ko bashi ya fito iri iri ya hana to sai mutum ransa ya ɓaci wanda aka hana din har mutane suna gaya masa ransa yana ɓaci amma bayan kwana uku sai ka zo ka ce masa ai haka wani maka ta sai haka Allah ya zo haka Allah ya zo wajen ya wuce yanzu ya koma cikin tawakkali imani ya dawo ya zauna sai ka ce to Allah bar maganar sa waye shi Allah Allah bai yadda bane haka Allah ya so to in hankalin sa ya dawo haka Allah ya so din nan imani ya dawo lokacin da yake fishi anya wani anya wani to shi kenan ya zama mai shirku amma shirkun afa shirku boye mai shira cikin musulunci amma don yana muqabara da imani ne islam iman ihsan yana mukabara da imani wani shirkun afadin to akwai shirkun shirkun khafiyun din wannan shine shirkun khafiyun yana mukabara da imani akwai shirkun affa shi kuma ya fi komai buya a hadisi ana cewa ya fi ya fi kafar tururuwa akan dutse mai santsi fi zulmatin balma wato affa min dabibin namla ala sakhratin samma fi zulmatin zalma yace wannan shirku ya bi buya akan inda ruruwa ta taka akan fa'a mai santsi cikin dare mai duhu wato shi wannan yana mukabara da isani ne an tabi Allah ka annaka farahu saboda haka shehu mai ibrahim yana cewa in an tambaye ni kai don menene in an maka zalunci baka ce komai yakan ce ina tsoron kafirci ko zalunci idan na ce wannan mutum shi ya yi mini to wannan na dangana masa aiki kenan wato mai yin haka wanda yake ganin komai daga mutane yake zuwa ba ruwan Allah to wannan bai da imani wato ana dangana masa shirku wanda yake ganin komai daga mutane yake zuwa ba ruwan Allah to wannan mushriki ne yayi ya bace mulkin Allah ya ba mutane to idan na ce in na ce mutumin ne yayi to na yi shirku in ko na ce ba shi yayi ba Allah yayi to in ne masa wani abu na zama azzalimi kenan saboda haka ina tsoron kafirci ko zalunci in nace shi yayi na yi shirku in nace a'a ba ruwansa Allah ne kawai ya kaddara haka to in ne masa wani abu nace na rama to nan ko na yi zalunci shi meye na sa Allah ne yayi to saboda haka shirku haka yake Allah ta shirku bi shay'an kar ku hada wa Allah da wani abu to yakan zo a cikin Qur'ani din ma haka shi na farkon ubangiji yakan yi amfani fala taj'alu lillahi andadan kada ku hada wa Allah dodanni na biyu kuma yana cewa fala taquma allahi ahadan kar ka hada kowa da Allah kada ka na farko kar ka hada kowane dodo da Allah islam kenan shirkun shirkun jaliyun na biyu kuma fala taj'alu andadan shirkun jaliyun wannan kuma shirkun khafiyun fala taquma Allah ahadan kada ku hada kowa da Allah kada ku hada kowa da Allah amma shirkun akhfa wa abudullah wa la tushriku bihi shay'an kar komai da Allah Allah shi kadai kullu shay'in halikun illa wajhahu haka suke guda uku Allah tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana sannan kuma ku kyauta wa iyayenku ku kyauta wa iyayenku kada ku yi ukuki an haramta muku ukuki yadda aka haramta shirku da qadi rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana alla tushriku bi shay'a wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu awladakum min imlakin haram na uku shine kada ku kai ƴaƴanku idan mutum ya haifi ƴa ta mata ya tona rami ya binne ta kamar yadda kuke yi ku ku ku rabi'a da mudar da sauran larabawa an hana muku yin wannan saboda tsoron talauci min imlaƙin saboda tsoron talauci to duk wanda yake yin haka Allah ya haramta wannan kamar yanzu yadda mutane suke suke cewa wai fulanin fama da ake cewa fulanin fama da fama da fulani wato idan mutum ya hana aihuwa in mutum ya hana aihuwan nan saboda tsoron kada iyalai su yi masa yawa ne to bai gaskata ma min dabbatin fi ardi illa ala Allah rizquha ba bai gaskata Allah allazi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min shurakaikum ma yaf'alu dhalikum min shay'in wato ba wani wanda yake dauke da abincin wani a duk duniyan nan sai Allah shi kadai ko uba mai gida ko ko ko ko gwamnati ba wanda yake dauke da abincin wani sai Allah Allah kadai ke dauke da abincin mutane domin mu bakin sa ne shi ya dauko mu daga inda babu ya kawo mu ya saukar da mu to yace ya saukar da mu har mu mutu zai dauki nauyin mu iskar da zamu shaka ruwan da zamu sha abin da abincin da zamu ci wurin da zamu zauna duka Allah ya dauki nauyin sa amma ban da lahira a lahira kam da zai dauka kowa nauyi kowa aikin sa hidda shi to wannan shine ake raddi akan wannan min imlaƙin saboda tsoron talauci karka kashe ɗanka to in ka hana matar ka yin ciki saboda tsoron talauci nan ma ka yi kisan kai har yanzu amma ba za a ɗauki hukuncin kamar kisan kai ba domin zubar to da kyau zubar da ruwan maniyyi daban zubar da gudan jini daban zubar da ɗan jinjiri daban kisan mutum daban ko kisan mutum sun shi ne ko ko Allah ya suna zo ku ba ko ba sai to ta zauna ki zauna inda yake ba ki shiga musulunci ko wasu haka da hannunki ki la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu kin ce kin tabbata tun daga zuciyarki habba kinki Allah shi kadai ne shine ubangijin komi da kowa kuma kin ce kin tabbata ne Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi kuma kin tabbata Yesu ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne yadda kowace mace in ta yi ciki ba mijinta ne yake sa rai a cikin jinjirin ba Allah ne yake kawo jinjirin ya kawo rai ya sa to haka Allah ya kawo wannan babban jinjiri Isa ya kawo rai ya sa a cikin Maryamu ba tare da uba ba kin yadda Yesu ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne kin yadda ko kin zo musulma yau muna miki murna dukkan musulmi yau duniya dan uwanki ne kuma abinda duk musulmi ba sa yi yau ba za ki ba kamar cin naman alade kamar shan giya kamar abubuwa duk da musulmi ba sa yi kuma akwai falla za ki wanka ki falla sallah biyar za a koya miki da za ki sallah biyar din kuma tun da yanzu ba za ki yaruwa ba har rana ta faɗi niyyan yin azumi tare da mu menene sunan ki na da to wato suke wani suna suke sa hada miki guda biyu ko Fatima babban suna ka babu suna mai daraja duk duniya kamar Fadima a cikin mata sun samu babban suna Fadima ita ce babbar mata duniya da lahira wanda ba ta mata daga ita sai Khadija daga ita sai sai Aisha sai Maryam sai Asiya muna miki murna wala taqtulu awladakum min baqin kada ku kashe ƴaƴanku saboda tsoron talauci nanu narzuqukum wa iyyahum ku tabbata kuma abincin da kuke ci ba daga gare ku ne ba daga Allah ne in ji Allah balle abincin da ƴaƴanku za su ci saboda haka kada ku kashe ƴaƴanku don tsoron talauci nanu narzuqukum mu muke ciyar da ku wa iyyahum da su ƴaƴan naku wala taqrabul fawahisha haram na hudu haram na farko dai wato tsafi a tabbatar da tauhidi haram na biyu a yi a girma iyaye a yi musu biyayya kar a yi hukuki haram na uku kada aka yi ɗaya don tsoron talauci ko don tsoron biki haram na hudu da ya ce wala ta tura da kuma nilagin nanu na zubtun wayyau wala ta karabun fawahisha ko kusa da zina kar ku yi ko kusa da liwaɗi kar ku yi ko kusa da maɗigo kar ku yi wannan su ne fawahish ma zahara minna ma baɗana zina dai mutum ya amfani da matar da ba matarsa ba ba ku yangarsa ba shine ake kiransa zina a musulunci Allah ya kiyaye mummunan aiki ne wanda Allah yake kawo shi kullum kusa da tsabi kusa da kisan kai saboda muninsa domin kisan kai din ne domin idan mutum ya yi wata mace ciki babu aure to ita matar za ta kokarin zubar da cikin nan shi kuma baya so a ce ɗansa ne kaga sun kashe wannan jinjiri bayan Allah wanda bai yi komai ba da an daura aure ne duk suna son sa dangi suna so saboda haka saboda kada kashi kisan kai din ne ma aka hana zina din don kar a yi kisan kai wala taqtulu nafsa allati wala taqtulu awladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum wala taqrabu al-fawahisha kada kada ku yi kusa da miyagun ayyuka wanda suka shafi sha'awa shine zina ko liwadi ko maɗigo wato mata su yi ta lalata da junansu ko ko maza su yi ta lalata da junansu ko ko namiji ya amfani da matar da ba matarsa ba ku yangarsa ba wannan duka Allah ya haramta ku zo ku saurayi abin da Allah ya haramta a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku mutanen Makka ya ku mutanen duniya gabaki daya ma zahara minha ma batana shi kamar yadda makaranta baya wa zaru zahir lismi wa batinahu shi laifi da koyayye da bayanne duk ɗaya ne wato zina din nan bayyananniya da koyayya liwaɗin nan bayyananne da koyayye haka ma digon bayyananne da koyayye duk Allah ya haramta wato kamar yadda muka yi bayanin sa dai kwanan baya da muke karatu bayyana laifi yin sa a fili ba shi da ke yafi kowanne muni koye shi kuma ta fiskan sa yafi kowanne muni mai bayyana laifi dai ya zama man sanna sunnatan sayyatan shi yayi a fili ya jawo hankulan mutane kowa ma ya zo ya ba abin da zai faru kuma yara sai su tashi su koyi wannan mugun aiki wanda ake yin sa a bayyane amma in a boye ne bai koya wa kowa ba shi ya cuci kansa ne kadai daga shi sai matar da suka yi lalata ko namijin da suka yi lalata to nan kuwa sai Allah ya ce masa yanzu kana jin tsoron kowa ni kadai ne baka jin tsoro na to za ka ga abin da zan maka to kaga wannan yana da muni ta wannan fiska amma shi in ya tuba nan da nan sai Allah ya masa gafara ko ba waɗansu shaidu da suka mai shaida ya mummunan aiki amma wannan mai a bayyana ko ya tuba in magana ta taso kowa zai ya faɗi ai mai yin kaza kaza inna ne ko ya tuba sai an faɗi ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها ما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ولا تقتلوا النفس كما ان حرمت كذا كي التي حرم الله ود الله يحرم تكشيتا illa bil haƙƙi sai dai saboda wani haƙƙi na shari'a in haƙƙi na shari'a ya kama za a kashe mutum saboda haƙƙin shari'a Allah da yake a yanka rago a yanka saniya yau shine a yanka yace a yanka wannan mutum da jinnan nasa haramtacce ne yau ya halatta saboda abubuwan da yayi hadisi yakan kawo la yahillu da mumri'in muslimin illa bi ida salatin annafsu bin nafsi wal wal muhsinu zani wal tariku li dini wal tariku li jama'a yawanci kan kawo su uku amma akan samu wasu guda bakwai a hada su zama wajen guda goma abin da yake halatta jinin musulmi a kashe shi din kaga nan dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zubar da jinin musulmi ba zai halatta ba sai ta hanya uku na farko in musulmi ya kisan kai an nemi hanya da za a fitar shi duk ba a samu ba duk hanyoyin fitarwa na shufa an rasa babu abin da ya sa shi a rama kurum to wannan jininsa ya halatta amma in an samu hanyar rikici komi dan karkata sosai ya komo diya a ba za a kashe shi ba kuma wannan ko da wanda ba musulmi ne ba haka yake ko da wanda ba musulmi ba ne in yana kasar musulmi to kashe shi babban zunubi ne Allah ya haramta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk mutumin da ya kashe kafirin amana shi da jin kamshin aljanna har haukau ba zai ji kamshin aljanna ba kuma ana jin kamshin aljanna fiye da tafiyar shekara saba'in to balle fa musulmi to kisan kisan halattar jinin musulmi din yakan zo kamar haka in yayi kisan kai ba mafita in yayi zina bayan yayi aure shaidu hudu sun tabbatar wannan kan dole a kashe shi a gefen shari'a mutu sannan kuma in ya ridda an nemi ya tuba bai tuba sai a kashe shi sannan kuma muharibi إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويستنزف بذلك أن يقتلوا mai yaƙi mai fashi da makami shi ma jininsa ya halatta a kashe shi mai yin tawaye wa gwamnati zai yi juyi in ya tabbata wato man atakum wa amurkum mujtami'un fa arada an yufarrika jam'akum faqtuluhu dai biyar kenan sannan kuma har yanzu an nada sarki ko ko shugaban kasa ko wani ya fito ce ƙarya ne ni ne shugaban kasa ko ko ni ne sarki annabi ce fatul saniya ku kashe na biyu don a samu zaman lafiya sannan kuma an kawo su da su guda goma ne daban-daban wanda suke halattawa a kashe mutumin da jininsa haramun ne da amma yanzu jininsa ya halatta wala takun nafsu lati harama Allah illa bil haqq zalikum wasaykum bihi la'allakum ta'qilun wa'annan abubuwa guda biyar wanda Allah ya muku wasiya kenan ya faɗa da ƙarfi shi wasiya wanda zai yi tafiya ko wanda zai mutu shine zai yi wasiya amma Allah ba intigali baya tafiya wani wuri baya mutuwa to manan in ya faɗi magana ya ƙarfafa ta shi na kikiyansa wasiya to kai da ake maka maganan nan ka tabbata kai aka yi wasiya za ka mutu kai maza maza ka aikata abin da aka ce ka aikata tun baka mutu ba ka bar abin da aka ce ka bari tun baka mutu an maka wasiya wannan an faɗa maka da ƙarfi abubuwa ne guda goma za a faɗe su a cikin waɗannan ayoyi waɗannan abubuwa tun adamu har tashin duniya ba a taɓa halatta su ba kullum shari'a za ta zo amma ba za ta soke waɗannan abubuwa ba su ne abubuwa guda goma da zan faɗa yanzu mun faɗi biyar saura biyar walikun wasaikum bihi la'allakum tajiluna in kuna da hankali mai hankali ake wa wannan wasiya domin wanda baya da hankali da kullu taklifin bi shartil aqli dukkan takalifi ana lura da mutum yana da hankali in baya da hankali ba takalifi a kansa ba sallah in ya in ya kashe mutum ma ba ba kaman mai hankali ba duk abin da ya dai ba a daukan sa kaman mai hankali to wannan shine abin da za ku yi in kuna da hankali in ku ba wawaye ko mahaukata ba domin can ake musafa bi ghairi ilmin ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبآد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون kamar yadda muka yi muku wancan wasiyoyi muka isar da wasiyoyin Allah a gare ku manzon Allah ya karanta wa duniya ga waɗansu guda biyar suna biyowa bayan waɗancan guda biyar su ne sira'i mustaqiman su waɗannan bin su shine bin sira'i wata hanya madaidaiciya wanda muke roƙon Allah idin sira'i mustaqiman din nan ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن حتى يبلغ اشده kar ku ko kusa na cin dukiyar maraya maraya wanda ubansa ya mutu ya bashi tun daga ranar aihuwarsa har ya kai shekara goma sha takwas to wannan shi ake kiransa maraya amma in ya kai shekara goma sha takwas to ya zama balagagge mai zaman kansa to in yana da hankali cikakke sai a mayar masa dukiyarsa in an jarraba tasarrufinsa kamar yadda muka karanto a can baya waqtul yatami hatta idza balagu nikaha ina su minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum wa la ta'kulu israfan wa bidaran yakbaru a ko kusa da cin dukiyar maraya kar ku yi maraya ku girmama shi yadda kuke girmama ƴaƴanku maraya ku ji tausayin yadda kuke jin tausayin ƴaƴanku maraya ku ladabtar da shi yadda kuke ladabtar da ƴaƴanku domin tsakanin ƴaƴanka da marayunka numfashi ɗaya ne kawai in numfashinka ya shiga bai fito ba ƴaƴanka sun zama kamar wannan in numfashinka ya fita bai shiga ba ƴaƴanka sun zama marayu kamar wannan saboda haka kowa ya kiyaye da cin dukiyar maraya kada ya zalunce shi maraya ta karbi malitin illa billati ya sana ta buga shi da sai dai kana iya ɗaukan dukiyar maraya ka ɗauko masa ma'aikaci ka biya masa lada ka sayo masa maganin dabbobinsa kai masa duk abin da ya kamata yadda za ka yi wa dukiyarka duk haka za ka yi masa kaman kana ganiyan falyastafi kaman kana fasiran falyakul bil ma'ruf in kana da dukiya to kai ka nemo masa masu aiki su masa aiki kana biya masa a cikin dukiyarsa kar ka taba in kuma kai matalauci ne to ka mai da kanka ma'aikacinsa yadda za ka biya wani kai ma ka biya kanka cikin kuɗin nasa amma da adalci wala taqrabu mal yatim illa billati ahsanu hatta yabluga shuddahu sai ya kai karbinsa in ya kai shekara goma sha takwas ka jarraba shi ba zai mubazzaranci ba ba zai sai da ba zai sai da shanu ya tafi wasan banza ko ko ya sai ya ya ya sai da ya lalata dukiyar ba a sai an jarraba an ga zai yiwu sai an jarraba an ga ya rike ya iya to sai a kira shaidu a mayar masa da dukiyarsa a dubi abin da ya karu da abin da ya ragu a cikin dukiyar duk lokacin da aka bada ta amana in kuwa bai samu bai samu hankali ba a ƙara masa wasu shekaru har zuwa shekara ashirin da wani abu har zuwa shekara talatin idan bai samu hankali ba to sai a ci gaba da rike masa ana ɗiba ana bashi a ciki a yi masa aure a ciki a rike masa gida a ciki a ta zama da kayan zakar a sa a hannunsa domin dukiyar ba ta ita kaɗai ba ce kamar yadda dukiyar mutum ta ce ta jama'a ce ta gwamnati ce saboda haka ba za a bar shi harkar da wannan dukiya ba ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط haka kuma ubangiji yana umurtar ku wailul lil mutaffifin alladhina zakkaru lin nas yastawfun azaba ta sauka ga mutanen da suke yafatawa in suna au in suna aunawa waɗansu sai suna ba sa cika mudu suna fat fat fat fat in ko za su auna a cikin kayan wani sai su cika mudu su zuba su cika su zuba to wannan kalmar azaba ta sauka a kansu tunda suna cutan mutane wala ta kusun nasa ashiya'un wala ta zulun sirina an hana yin zalunci wa mutane cikin kayan su wajen au na mudu da wajen au na sikeli kar a sa gwiwa a dangana ga kaya don kar yayi nauyi sai a ga sikeli ya fitar da lambobi ba su ne lambobin kayan ba saboda an sa gwiwa karkashin kayan an dago kayan to duk wannan Allah ya hana wannan to yana sabon Allah ya sabi Allah ya sabi umarnin da Allah ya bayar na abubuwan da Allah ya haramta wa ubur kaila wal mizan bil qisti ku cika mudu a cikin adalci ku cika lambobin sikeli a cikin adalci wa ubur kaila wal mizan bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha ubangiji yace ban fa tsananta muku ba a cikin lissafin mudu kana nufin ka ce goma sai ka ce sha ɗaya ko ko kana ce kana so ka ce tara sai ka ce goma to in wani mudu ya shiga a cikin kuskure a cikin kuskure lissafin ka ba komai Allah ya yafe in ya fada cikin wanda za a yi awu ne ko an rage daga cikin wanda aka yi aka auni kayan zai duk ya rage tun da ba da gangan kai ba ha kuma lokacin da ka auna kaya a sikeli lambobin sun riga sun ɓaci baka gane ba kai masa awu da mummunan lamba amma baka sani ba ka cuce shi to nan ma ba komai ko ko ya cuce ka ba komai a cikin ba ku sani ba don Allah ba zai dora muku abin da yafi karfin ku ba baka sani ba kai haka la nukallimu nafsan la wusaha wa idza qultum fadilu walau kana za qurba kuma Allah ya hana shaidan zur ya hana maganan zur duk abin da zaka faɗa ka faɗi gaskiya kada kai ƙarya kada kai shaidan zur kada kai shari'an shari'an ƙarya وإذا قلتم فعدلوا ألا أنا فرامنا آيوين دسك وجي يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولي بهما فلا تتبعوا له أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا بيا فرامنا وأنهم ko akan uwarka ne ko akan ubanka ko akan ɗanka ko akan matarka ka faɗi gaskiya ko menene ko akan ka ne ka faɗi gaskiya ولو كان ذا قربي ko da mutum makusacin ka ne ka faɗi gaskiya wa bi adillah auhu kuma dole ne ku cika alkawarin Allah alkawari tun na Allah ne in ka alkawari tsakanin ka tsakanin mutum da mutum ma in ka saba ka saba alkawarin Allah don Allah bai ci a saba masa ba ha kuma in alkawarin na Allah ne da kansa nan ma Allah ya hana a warware alkawarinsa wa abu bil ahad innal ahada kana mas'ula ku cika alkawari alkawari abin tambaya ne wa auhu wa bi ahdillahi auhu sannan ku cika alƙawuran Allah zalikum wasaykum bihi la'allakum tadhakkarun wannan shine wasiyan da Allah ubangijin ku yayi muku in kuna so ku san menene halal menene haram to waɗannan abubuwan da aka ce a yi to yin su shine halal barin su shine haram in kuna so ku ji halal da haram wanda aka ce a bari kuma yin su shine haram yin su shine haram wanda aka ce a yi in ba yi ba an aikata haram in ba yi ba an aikata haram ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصيكم به لعلكم تتقون وأن هذا وأن أبن أكل السابو بدا قوما wanda za a yi da wanda za a bari wato amru da nayu to wanda aka ce a yin nan to kada a kasa yi wanda aka ce a barin nan kada a kasa bari to tafiya haka din shine sirati mustaqimin fattabi'uhu wato babbar hanya kenan ta Allah wanda kowane gerin da akwai lambatu mai zurfi in mutum ya fada halaka zai yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya karanta wannan aya sai ya zana wani babban zane sai ya zana waɗansu ƙananan zane a gefensa ta kudu da arewa yace wannan babbar hanya nan shine hanyar Allah madaidaiciya waɗannan ƙananan hanyoyin nan su ne hanyoyin shedan su ne kudwatu shedan kowace hanya shedan yana tsaye akan akan hanyar yana kiran mutane su fito babbar hanya su zo wannan ratsan hanya a wannan aya ita ce malaman wahabiya suke amfani da ita wajen sukan waliye da ɗariƙu wata rana waɗansu manyan malaman wahabiya sun zo daga gabas ta tsakiya suka sauka a kano masu zuwa da damana suna shiga jami'o'i suna ɓar da mutane ɗin nan to sai wani attajiri ya kira su dina ya kira duk da mu duk da ni a ciki suka yi lacca suka yi lacca aka ce ni ma in tashi ni to suka karanta wannan aya da suka faɗa ni ko a cikin lacca ta nace ubangiji dai ya nuna mana hanya madaidaiciya a cikin waɗannan abubuwan da ya lissafa amma ba mu ji inda yace la tastaghfiru ko la tasallu ala nabi ko la tazkurullah ba abu da yake sa dariqa a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba hanyar shaitan bane bismillahir rahmanir rahim ba hanyar shaitan bane karatun fatiha ba hanyar shaitan bane astaghfirullah ba hanyar shaitan bane salatin annabi ba hanyar shaitan bane la ilaha illallah ba hanyar shaitan bane mutum ya nemi malami ya koya masa yadda zai bauta wa Allah ba hanyar shaitan bane to ina hanyar shaitan cikin waɗannan domin Allah ya ce mana shi shaitan abinda Allah ya ce yasa yake kar mu bi shi inna ma ya'murukum bis-su'i wal fahsha'i abin da yasa nace kar ku bi shi don yana umurtan ku da miyagun abubuwa wato su da fasha irin waɗanda suka shigo cikin wannan lissafi yanzu shaidan ya yi umarni ya ce kullum ka kula da sallah kar kai wasa da sallah kuma ka yi ta ma cikin jama'a kuma kullum da safe dole kai istighfari dari kai salatin annabi dari kai la ilaha illallah dari shaidan yana umarni da wannan da yamma in kai sallar da azar kai kai a'udhu billahi kai bismillah karar da fatiha kai istighfari dari kai salatin annabi dari kai la ilaha dari shedan yana umurni da wannan kuma shedan yana umurni da a taru ai zikirin Allah kawai yadda Allah ce wazkurullah kaseeran la'allakum tuluna shine wazkurullah kaseeran la'allakum tuluna shine wazifa wato lafazin jama'a ku taru ku yi zikirin Allah da yawa don ku samu babban rabo lazimi kuma shine idza quriya alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun wazkur rabbaka fi nafsika ka ambaci ubangijinka kai kadai mai lazimi baya jam'in laziminsa fi nafsika tadarruan wa khifatan cikin jin tsoron Allah da alwalaka da fuskantar kibla da kawo halartar Allah tadarruan wa khifatan wa dun al-jahri min al-qawli kuma karka bayyana muna bayyana lazimi aboye muke yin sa bil gudu wal asali safe da yamma wala takum min al-ghafilin karka mai da kanka dabba wanda baya zikirin Allah safe da yamma to wannan shine tariqa a cikin wannan ayar ba mu ga wani abu ya shigo ciki ba da an ce la tastaghfirullah la tusallu ala nabi la la tazkurullah to wannan da da ya zama wannan hujja amma wannan ai an faɗa a fili ba abin da ya zo cikin alqur'ani wala wala wala wala wala to shine khudwat shaytan ta'alu atma harama rabbukum alaikum alla kaga da ya zo ko alla tuziku bihi sha'a wa bil walidayni ihsana wato an hana yin uqugi anan ولا تقتلوا أولادكم من إملاق لا نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها ما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصيكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفس إلا وسعها وإذا قلتم فأدلوا ولو كان ذاكم وبأهل الله ذلكم وصيكم به لعلكم تذكرون na karanta wannan a cikin lakkan larabci irin wanda suka yi sai hadisin kuma Aisha ko hadisin wannan shine hadisin ibn mas'ud ko hadisin hadisin aisha ko hadisin abu huraira da yake cewa man ahadasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa waraddu duk wanda ya kawo wani sabon al'amari farau wato mu da fi sabon abu farau ya shigar cikin addinin mu nan to an mayar masa ba a to wanda baya cikin sa man ahadasa fi amrina hadha ma laysa minhu wanda baya ciki fa waraddu shin a'udhu billahi minash shaitanir rajim ma minhu ne ko ma laysa minhu ne yana cikin addini ko baya ciki bismillahir rahmanir rahim ma minhu ne ko ma laysa minhu ne fatiha ma minhu ne ko ma laysa minhu ne yana cikin addini ko baya ciki istighfari ko mi kankantan karatu musulmi ai yaji izaja ya san wasu daga firu inda kana tawaban istighfari a cikin addini ko baya ciki salatin annabi a cikin addini ko baya ciki la ilaha illa na cikin addini ko baya ciki to ina ma laysa minhu ne ka je ka nemi malami ya koya maka addini fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun ar-rahman fasal bi kabira wata bi sabila man anaba Allah ne umurni a nemi malamai a koyi addini wajen su su ne muke kira su shehunai yana cikin addini ko ba a ciki to ina ma rasa min hudin a'a wannan zukubal qawli ghururan da aka faɗa man tambaya wato shi wannan shiyani la yuhuna shiyani linsu wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukubal qawli ghurura a dauki ƙarya ai mata farin fenti a dauki gaskiya ai mata bakin fenti dama aikin wahayi shedan ne shedan ne yake musu wannan wahayi saboda su yi wa Amerika da Ingila aiki a cikin rigar musulunci su haɗa musulmi fada ai ta dukan juna ai ta kashe juna ai ta tafi ne duk ai duk ma'aikatan Ingila da Amerika ne a cikin rigar musulunci su yi mugun fenti wa kyakkyawan abu su yi kyakkyawan fenti wa mugun abu to wannan haka muka yi a kano ne muka yi wannan wani taji ya kira su dina mu ma duk da mu kira mu dina suka yi latta muka yi latta ga yadda suka faɗi ga yadda muka faɗi muka yi musu dalikum wasiqu anna hadha sirati mustaqim fattabi'u wala tattabi'u subula kada ku bi ɗan ƙananan hanyoyi fa tafarraqa bikum an sabilihi balle ƙananan hanyoyin nan su raba ku da hanyar Allah don Allah uzu billahi min shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim karanta fatiha kankanuwar hanya ne ko babbar hanya ce karanta fatiha kankanuwar hanya ce ko babbar hanya ce a cikin ma muke take na siratul mustaqim siratul ladina an'amta alaihim ko kankanuwar hanya ce ta gefe ta shaitan duk su gifari hanyar shaitan ne karamar hanya ratse salatin annabi ratse ne ba babbar hanya ba la ilaha illallah ratse ne ba babbar hanya ba to wannan hada sirati mustaqim fattabi'atu subula fatafarraqu bikum an sabilihi kar ku bi kananan hanyoyi balle su raba ku da babbar hanya ta Allah zalikum wasaykum bihi wannan shine wanda Allah ya yi muku umurni mai karfi da shi la'allakum tattaqun wataƙila in kun ji wannan wa'azi za ku ji tsoron Allah ku ji tsoron fadawa kananan hanya balle su kai wajen wuta ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون كم بايا mun karanto inda aka yi lissafin annabawa aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama aka kirga annabawa guda goma sha takwas a jere a cikin wannan sura da kirga su aka ce to duk gabaki da kai ma ka bi hanyar su gaba da an tara hanyoyin su an hada maka to daga nan sai sai yahudawa saboda fishi wani ba yahude da annabi yayi wa'azi yayi magana yayi magana sai yace ma anzalla rabba sai mishe Allah bai bai sakar wani mutum wani abu ba sai Allah ya annabi ka gaya masa man anzalla kitaban lil jabi musa to littafin da kuke tinkafo da shi wanda Musa ya zo da shi wa ya aiko shi tunda Allah baya aiko littafin wurin mutane to shine magana ta dawo anan bayan an yi bayanin alqur'ani من أنزل الكتاب الذي جاء به نورا وهدى للناس تسأل قراتيس تبدون وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم وراء آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون يا رسول الله ko sun ce ba wanda aka taɓa saukarwa littafi to ƙarya suka yi mun saukarwa Musa littafi a taura mun saukarwa Isa Injila mun saukarwa Annabi Dawud da Zabura mun saukarwa su bidule su Ibrahim wa Musa ثم آتينا موسى الكتاب تماما الذي أحسنه wannan summa din ba na tartibin na tartibin labari ne ba na tartibin waƙi ba ne domin bayan bayan Musa Isa ya zo bayan Isa annabi Muhammad ya zo to bayan mun maka bayanin wannan alqur'ani kamar yadda muka ce maka wa tammat kalimatu rabbika sittan wa adalan alqur'ani karmomin Allah ne duk abin da yake ciki gaskiya ne da adalci to haka ma shi ma littafin da muka ba annabi Musa sun ma'adina musa kitaba tamaman shi ma littafi ne cikakke alal ladzi ahsana a wurin wanda ya kyautata bin littafin da tafsiran li kulli shay'in shi ma littafi ne yayi bayanin komai da komai wanda shafi hukuncin bani isra'ila shari'o'in su daban da shari'o'in mu amma wani lokaci suna haduwa idan shari'ar mu ta zo bata soke shari'ar su ba to shari'ar su ta zama shari'ar mu in ko ta soke ta kawo canji to sai mu ɗauki canjin da aka kawo mu aje wancan mu imani da shi ya zama tsohon alkawari mu namu alkur'ani shine sabon alkawari kamar yadda yadda nasara suke cewa at-taura tsohon alkawari injila sabon alkawari to injila sabon alkawari alkur'ani yanzu shine sabon alkawari akan su dukan su biyu ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا ما ينباني لكل شيء دكان أبن بني إسرائيل سكي بكاتا domin littafin na bani Isra'ila ne ba aiko annabi Musa zuwa ga duk duniya gaba ɗaya ba ba aiko annabi Isa zuwa ga duk duniya gaba ɗaya ba a'a dukkan su an aiko su ne zuwa ga bani Isra'ila inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur ya kun bi annabiyuna alladhina aslamu lil ladina hadu war rabbaniyuna wal habaru mastubizu min kitabillahi wa kanu alayhi shuhada fala takhshawun nasa wakhshawni ويذكر بآيات ثمنا قليلا تماما الذي آثنا وتفصيل لكل شيء وهدى للتابعين نشريا ورحمة للتابعين كما نجن توزيد من شريعة شريعة توسيين الله wanda ya kawo a duniya wato arrahmanu alal arshi sauye ubangiji ya yi tajalli akan al'arshi ar-rahmanu alal arshi sawe da sifansa ta rahama a nan bayan ƙasa kuma ya yi tajalli akan sifarsa ta rahama ta shari'a shar'u da arshu in ka karanto shar'u ta nan shine arshu ta nan shar'u arshu duk ɗaya ne kamar yadda rahama al'arshi ke ɗauke da rahama Allah a sama haka shari'a take ɗauke da rahama Allah a ƙasa arshu shar'u duk ɗaya ne a rubuce wannan sanan a karanta wannan sanan a karanta to saboda haka ne shari'a koyaushe ta adalci to rama ce ta Allah idan babu ita babu zaman lafiya ba kwanciyar hankali shi musuluncin nan cikakken abu ne wanda baya bukatan wani abu a waje komi yana cikinsa tamaman allazi asana tafsir li kulli shay wa hudan littafin shari'a ne shi at-taura ita at-taura littafi ne na shari'a da ramatan da kuma da kuma littafi ne ta tausayi du'a akwai shari'a a ciki la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun saboda yahudawa wato bani isra'ila su bi wannan littafi su aiki da shi su imani da gamuwa da ubangijinsu
وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لا ترحمون kamar yadda muka muku bayanin littafin annabi Musa wannan littafi ku muka ce muku wa tammat kalimatu rabbika sittan wa adran to hadha kitabun anzalna mubarakun fattabi'uhu yadda muka ce bani Isra'ila su bi at-taura littafi ne cikakke duk abin da ake bukata yana cikin sa to kuma ga littafin da muka saukar muku fattabu mubarakun littafi ne mai albarka fattabi'uhu ku bi shi littafi ne mai albarka babu littafin da aka yi alkawarin in ka karanta harafi ɗaya kana da alwala cikin ibada a baka lada ɗari in ku baka da alwala ba cikin ibada ba a baka lada goma sai alkur'ani kowane karatu sai alkur'ani shi kaɗai alkur'ani garin da ya sauka sai ya sa wa garin albarka idan an yi sallah a garin da qur'ani ya sauka sallah raka'a biyu ta subahi ko juma'a ko raka'a hudu azhar ko da asar ko raka uku ko hudu isha'i to sai ka yi sallah a kowane gari dubu ɗari sannan a baka ladan guda ɗaya na can makka saboda albarkan qur'anin da ya sauka a wurin in kuma kai sallah a madina guda ɗaya abinda za a bari ya fi dubu abinda ya sa na aka ce dubu ɗari nan ku aka ce ya fi dubu tunda aka ce ya fi dubu kam a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake bada farashi na lada a bakin sa ake ji to ya faɗi na makka dubu ɗari saboda haka a wajen nasa ya ce ya fi dubu to amma in ba wani babban mutum ya baka rigunan da ya saya a kasuwa guda hamsin ya tuɓe tauyansa guda ɗaya ya baka kai kuma kana da rigunan sun ishe ka wanne ne ka fi so ai sallar da za ka yi a garin annabi ga annabi ga ka ko bai kai dubu ba a je Allah annabi sallallahu alaihi wasallama wato madina gari ne wanda Allah yana son garin annabi yana son garin domin da annabi ya saba gari sai ji ba son garin ba jin daɗin gari sai Allah na roƙonka yadda ka sami son makka ka sami son wannan gari ashe makka garin Allah ne wanda annabi yake so madina kuma garin annabi ne wanda Allah yake so sallallahu alaihi wasallam to wannan littafi yana da albarka wanda duk ya fi karatun qur'ani ya fi kowa albarka kuma ai ba wai karatun kadai ba ai karatu karatunsa bayan an yi imani da shi kuma a yi aiki da shi kuma a karantar da shi kuma a hori mutane su aiki da shi khairukum man qara alqur'ana man man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu annabi sallallahu alaihi wasallam ce biyayyen mutum a cikin mutane wanda ya ya san alqur'ani ya sanar da mutane alqur'ani shine biyayyen mutane saboda haka a mai da hankali da karatun qur'ani a yawan ta karanta qur'ani a hanyar qur'ani idan ka ji maganar salatin annabi yana da lada da yawa eh haka ne yana da ladan da yawa amma kaga qur'ani ya sa hannu ladan ya samu saboda haka ne ai matukar kokarin karatun qur'ani a mai da hankali da shi duk gidan da ya fi kowane gida karatun qur'ani to ya fi gidajen albarka duk garin da ya fi garuruka karatun qur'ani ya fi garuruka albarka duk mutumin da ya fi mutane karatun qur'ani ya fi mutane albarka a mai da hankali da karatun qur'ani kuma ai kokari ai aiki da shi bayan an yi imani da shi kuma a karantar da shi kuma a hori mutane su karanta su karantar su yi aiki da shi wa hadha kitabun anzalna mubarakun littafi ne mai albarka fattabi'uhu ku bi shi Allah yana umurta mu bi alqur'ani wa hada kitabun Allah mubarakum fattabi'u wattaqu ku ji tsoron Allah ku ji tsoron sabawa Allah ku ji tsoron wuta ku ji tsoron sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wattaqu in kun ji wannan tsoro la'allakum turhamuna za ku samu rahama daga Allah أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين فريادي تاكاري kada ku je lahira a tambaye ku me yasa ba ku bauta wa Allah ba ku ce ai ba wanda ya gaya mana a ce ai an saukar da attaura an saukar da injila ku ce ai ba ma jin bakin su ba mu san bakin attaura ba ba bakin mu bane ba san injila ba ba bakin bane to ga qur'ani ya zo ya sauka a garin ku da bakin ku ko a wurin mutumin ku kadar manna Allah al mu'min idza sun rasulun min anfusihim yatlu ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu fi mubin yanzu dai ƙarya ta kare an sauka muku da qur'ani ya zo ya muku bayani da irin bakin ku da kuke ji ba ku da wata hujja a wurin Allah an yaka ne liyalla ta qulu inna unzila kitaba la ta'ifatayn min qablina an saukar da littafi ne akan jama'ar yahudu da nasara kamun a saukar mana to gashi an saukar muku da littafi naku na kanku an ta qulu inna unzila kitaba la ta'ifatayn min qablina wa in kunna an dirasatin ghafilin kada ku ce wa Allah mu ba ma jin bakinsu ba ma jin karatunsu ba mu ji abin da suka faɗa ba mu a rafkane muke ba ma jin bakin to hujja ta kare ga wanda littafin da kuke ji an saukar da shi da bakin ku bilisanin arabiyyi mubin da harshen larabci mai bayani kuma wannan ba zai hana cewa mu fulani ko mu hausawa ko mu bare bari ko mu yarbawa ko mu waɗanne ne mu ce ai to mu ma ai da larabci aka saukar da littafin ba ma jin larabci mu je mu gaya wa Allah haka a'a Allah sai ce ai na gaya muku ma arsalna ka illa ka fatan linnasi bashiran wa nadhira ai shi Muhammad ba mu aiko shi kan wata kabilar larabawa ba a duk duniya ne kowace kabila Muhammad yana da wakilinsa a cikin kabilar zai dauko larabcin da na saukar ya gaya musu da bakinsu ba wata hujja a wannan su laraba ga in sun faɗi wannan watakila suna da hujja kamar yadda Allah ya yanke musu hamzari to mu yanzu tunda Allah ya aiko annabi ba sauran wata hujja ga wata kabila kowa an aiko annabi Muhammad zuwa gare shi in baka jin larabci yanzu in in wani mutumin ka babban mutum ya rubuto maka wasiƙa ba da bakin da kake ji ba ya rubuta da turanci misali kai ko baka yi baka iya boko ba irina haka zaka jefar da wasiƙar ko ba zaka ne wanda iya karanta maka ba ka nemi wanda iya karanta maka kai kuma da qur'ani wasiqa ce daga fadan Allah a hannun annabi zuwa ga kowane baligi mai hankali mace da namiji da mace in ba ka ji ka nemo wanda zai karanta maka ya karanta maka jabin da Allah ya faɗi musamman wannan wannan wasiyoyi guda goma ibn mas'udi yana cewa duk mutumin da yake neman wasiyar da Allah ya yi ya ba annabi Muhammadu ya kawo da sa hannu da komai ya nemo wannan ayoyi ya karanta kai ka karanta wasiyar Allah kenan gaba daya wa in kunna an zafi bil ghafilin aw taqulu aw taquluna wanna unzila alaina alkitab lakunna ahda minhum فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدي منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون كوكما هل يزو أن ينكي مكو همزري دي أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب هبا يهود النصارى an saukar musu da littattafai amma sun kafir cewa Allah ina ma da mu aka saukarwa mu da mu ne aka saukar da littafi da bakin mu haba ai mu za mu yi aiki da shi to ga littafin ya zo da bakin naku kuma ga bayani cikakke lau anna unzila alil kitabu la kunna da mun zama ahada minhum mun fi su shiriya to ga littafin ya zo hanzari ya yanke faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum hudan wa rahma ga littafi mai bayani ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina ba ku mutanen maka kadai ba dukkan mutanen duniya hujja ta zo muku daga Allah haske bayyananne ya zo muku daga Allah ku ko masu dawar littafi ya ahlal kitabi قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين littafi daga Allah ya zo manzo daga Allah ya zo yana yin bayani ba wata hujja yanzu duk mutumin duniya a yanzu da muke maganan nan bai da wata hujja a lahira Qur'ani ya je ko ina an fassara da kowane baki rediyo ya kai talabijin ya kai satilaye ya kai ko menene ya kai maka labarin Qur'ani ne dukkan kuma wanda yake malami ne in dai malami ne masanin wani abu na duniya wanda ya magana da shi hakika in an karanta masa qur'ani zai san wannan abu ba muhammadu ne ya zo da shi daga wajensa ba daga allah abin ya zo muhammadun da ya zo gari garin nasu ba malami ko ɗaya in kaga malami bako ne makeri ba yahudi ya zo yana kira yana sayarwa shine kawai ake kiransa malami in kuma wanda iya rubutu duk mutum goma sha bakwai ne a cikin dukkan makka gabaki ɗaya lokacin da annabi ke da shekara arba'in mutum dukkan makka mutumin da ya iya rubutu mutum goma sha bakwai ne annabi baya cikin su to shi wannan ilimi nasa ina ya samo shi in ba Allah ne ya aiko shi ba kuma ilimin yau fiye da shekara dubu da ɗari hudu yana hannun mutane kowane abu ya tsufa dokoki cikin shekara biyar sun tsufa an sake cikin shekara shida sun tsufa an sake cikin shekara goma sun tsufa an sake amma shi Qur'ani gashi an gamgam kullum ka taba shi sabo fil hukuncinsa da labarinsa kai wannan abu in ba daga Allah yake wato daga wurin waye yake saboda haka dukkan malami a duniya wanda ba musulmi ba ya tabbata Muhammadu gaskiya ne Qur'ani gaskiya ne musulunci gaskiya ne shi dai wata larura ce take hana shi ya shiga don kada mutanensa su raba shi da aikinsa ko kada su raba shi da zumuntarsu ko kada su raba shi da siyasarsa ko kuma kada su raina shi ya zama irin suwa ne ya lalace irinsa ne kawai yana shiga musulunci amma kowane kowane mutum a duk duniyar nan yau in dai malami ne na wani abu to ya san Muhammadu Allah ne ya aiko shi domin ilimin da yake tinkabo da shi an ɗauko shi an tuza cikin Qur'ani kowane irin irin ilimi in ilimin yanayin sararin sama ne in ilimin abin da ake tono a ƙasa ne in ilimin dabbobi ne in ilimin ganyaye ne in ilimin magani ne in ilimin tsafta ne in ilimin likita ne in ilimin tsarin zaman jama'a ne in ilimin shari'a ne in ilimin zama kowane ilimi ka kware a cikinsa ka zama dokta ko farfesa a cikinsa to ilimin yana nan in ka samu wanda ya san qur'ani ya san bakin ka in ya karanta maka sai ka karu ka ce oh ashe kaza kaza da muke neman sa ina gaji anan a fili ba yan boko nasara ya karantar da zuwa cewa dan adam da biri ne biri ne ya ci gaba gashi ya zube wutsiya ta faɗi ya zama mutum haka ake karanta har kwanan baya da qur'ani yazo yace wa laqad kharajna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alna nutfatan fi qararin makin ثم خرجنا النطفة علقة فخرجنا العلقة مضغة فخرجنا المضغة إزاما فكسونا الإزام لهما ثم أنشأنا خلقا آخر فتبارك الله أهل الخالقين الله نتي نيني نهل السيدان أدم نفركم kasa da ruwa na kwaba na yi shi wanda suka biyo baya ko da ruwan mani in ɗauki ruwan maniyin namijin hada da ruwan maniyin ta mata in ajiye su kwana arba'in in ajiye su kwana arba'in sai su dunkule su maniyi iri ɗaya sannan su sake yin kwana arba'in in toya wannan mani in mai da shi gudan jini kwana arba'in sannan in ƙara kwana arba'in wannan gudan jini sai in mai da shi nama in toya shi ya soyu ya zama nama sannan bayan wasu kwana arba'in sai in shirya tsaikon ɗan adam na ƙasusuwa sannan bayan wasu kwana arba'in in kawo in kawo wani nama in latta akan wannan rafta na ɗan adam in latta masa nama a kansa sannan bayan wani kwana arba'in in shirya yadda gaɓoɓi su za su zama bayan kwana arba'in sai fito da shi to sai likitoci suka ce wallahi wannan magana ita ce gaskiya mun auna mun auna haka abin yake cikin ma'aifa masu ilimin ajinnati wato masu ilimin ilimin sanin aihuwa ilimin jirajirai sun ce lalle kowa ya tabbata abinda Muhammad ya faɗin nan shine gaskiya haka ake yi mutum arba'in sau bakwai a cikin kwana arba'in sau bakwai maniyi kwana arba'in kudan jini kwana arba'in nama kwana arba'in kashi kwana arba'in alatta wani naman kwana arba'in sannan kuma a shiryo dan adam din ya shiryo ya zauna kwana arba'in a shiryo fitowarsa kwana arba'in in kuma Allah ya ga dama tun ba kai haka ba sai fito da shi wallahi ya mata bil kullu sai wa mata fi darham ma tazat in ya ga dama tun ba kai haka sai fito da shi ko wata shida haka kuma ya ajiye shi shekara uku kamar Imam Malik ya zauna cikin uwarsa shekara uku ko ko shekara hudu duk in ya dama ya fito da shi a ce da kwantacce ne amma yanzu ya tashi to Allah shine yake yin kaga duk ilimin duk ilimin da ka sani in ka zama masanin Qur'ani ya tabo maka ilimin ka sai ka gane wasu abubuwan da kake ta neman su baka samu ba Qur'ani ya faɗa maka su to Muhammad na samu wannan in ba daga Allah ba yau dai hujja ta kare kowa saboda tsoron kada ya rasa sarautarsa kada ya rasa siyasarsa kada ya rasa aikinsa kada ya rasa danginsa shine kada yana shiga musulunci amma ba wai annabi Muhammadu ƙarya ne ko Qur'ani ƙarya ne ko Islam ƙarya ne ba kowa ya tabbata annabi gaskiya ne Qur'ani gaskiya ne
Thank you.